بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin a ranar juma'a goma ga watan bulka'ada shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da goma ga watan Yuni na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na ɗari da casa'in da biyar cikin jirgin darussa da muke musu take da usul waɗanda muka musu lamba kenan har zuwa wannan insha Allah wanda darasi ne muke daga littafai daban-daban a wannan aji namu na fasul Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa za mu yi darasi insha Allah yau a farko daga littafin Ulumul Qur'an Al-Karim wallafar Dr. Nuruddin Ikir Allah ubangiji ya gafarta mai za mu tashi daga shafi na 74 inda malai yake cewa aqsamu tafsir min haifu manhajihi al-ilm rabar-rabar a tafsirin alkur'ani mai girma ta fuskar manhajin ilimin da marubutan tafsirin suke bi akwai wanda suke bin manhajin ciratu maganganu daga magabata akwai da suke amfani da karfin ilimin su na usulul fiqh da ilimin larabci da ilimin balaga akwai wanda suke amfani da isharori da makamantansu akwai wanda kokarin su ciro fiqh waɗannan suna daga cikin abrazul manahij da ake ishara zuwa gare su yace yanqasmu tafsir min haythu manhaji da ilmi ila qismaini ra'isiyaini ta fuskar manhajin ilimin tafsiri ko rubutun tafsir tafsirin alqur'ani mai girma ana raba wato tafsiri zuwa gida biyu muhimmai at-tafsir bil ma'thur at-tafsir al ma'thur da at-tafsir bil ra'i tafsiri ta hanyar cirato magana wacce aka samu daga ainihin alkur'ani shi kansa ko hadisi ko maganganun malamai magabata cikin sahabbai da tabi'ai da makamantansu ko kuma wa tafsiru bil ra'ayi da kuma tafsiri da ƙarfin ilimin mutum wato bayan ra'ayi kawai tsura a gani na kamar yadda muke tsammani a ya zama da ilimin ka kake amfani da gogewa ka kawai al-qismu al-awwal kashi na farko at-tafsir bil ma'thur tafsiri ta hanyar hakaitowa daga malamai magabata ويشمل ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل wannan yana dauke da abin da ya zo a cikin alkur'ani shi kanshi na bayani da yin dalla dalla wa ma nukila anir rasuli wa ashabi da kuma abin da aka cirato daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da kuma sahabban sa radiyallahu anhum amma ma yunqalu an tabi'ina dangane da abin da ake ciratowa kuma daga tabi'ai فبعض العلماء يعتبره من المعصوم واسمع da suna ganin wannan ma yana daga cikin abin da ake kira at-tafsir bil ma'sum wa ba'dhum wasu kuma ya'tabiruhu min at-tafsir bil ra'yi suna ganin shi ma yana cikin bangaren ra'ayi walakin na kutub at-tafsir bil ma'sur qad dammat ma nukila an at-sabiqin fi at-tafsir yace amma fa a aikace zamu ga cewa littafan tafsiri suna dauke da ababen da aka hakaito daga tabi'ai tafsiri ولذلك نعتبره مدرجا في التفسير بالمعصور ده haka shi ma za a lissafa shi a cikin tafsiri bil ma'sur wa tafsir al ma'sur awwal anwa'i ulum al qur'ani tanwin wannan ilimi na tafsiri ta hanyar maganganun da za a fasara qur'ani da shi kansa qur'ani ko qur'ani ta hanyar hadisi ko qur'ani ta hanyar maganganun sahabbai da tabi'ai shine farkon ilimin al qur'ani wanda aka dawwala shi وكان رجال الحديث والرواية هم أصحاب الشأن الأول في هذا malaman hadisi da masu ruwaito hadisai su ne malamai sahun farko wanda suka yi aikin dawwana ilimin tafsiri a cikin littafansu wa yaqulu da suna cewa inna awwala man jama'a fihi huwa al-imam Malik ibn Anas farko malamin da ya fara tattara hadisai da maganganun sahabbai da ayoyi waɗanda suke fassara alqur'ani والإمام مالك بن ابن أنس رحمة الله عليه ثم انفصل التفسير عن الحديث لقبايا كما sai suka zama sun yi infisali hadisi daban ilimin shi daban qur'ani daban ilimin shi daban sai kullun suna hade fa ulli fatul qarni thani tafasiru jama'at aqwal as-sahabati wal tabi'in a karni na biyu zaka zo ana rubuta tafsirai wanda suke hada maganganun sahabbai da tabi'ai ka tafsiri sufyan ibn uyayna kamar malam sufyan dan uyayna irin tafsirin da yake kenan wa waqi ibn al-jarrah da al-waqi ibn al-jarrah wa shu'bah ibn al-hajjaj da shuba dan hajjaj rahmatullahi alaihim ajma'in wa ghairi zalika da ire-iren waɗannan wa qad jama'aha ibn jarir fi tafsirihi al-karim ibn jarir ya tattaro duk waɗannan maganganu na waɗannan malamai da littafansu ya tattara su ga baki ɗaya ya kimsa su a cikin babban tafsirinsa asbabu dha'fi fi tafsir bil ma'thur me yasa at-tafsir bil ma'thur ko at-tafsir al ma'thur yake da rauni ana ganin shi cewa akwai wani rauni da malamai suke ambata game da shi yace tasarraba al-khalal fi tafsir al ma'thur la siyama ma kana an as-sahabati wat-tabi'in an samu abubuwa da dama na ta taɓarza sun saɗaɗa sun shiga cikin tafsirin da ake ruwaitowa daga sahabbai da wanda ake ruwaitowa daga tabi'ai ila haddin har zuwa wani mataki wanda kada ya kudu asiqa bihi an kusa a daina amincewa da abin da ke ciki ana jin tsoron abin da ke ciki laula juhudul ulama'i radiyallahu anhu inda ba dan malaman musulunci sun miƙe suka yi ta aiki ba ji ba gani dan ganin sun ware tsakuwa daga tsaba sun ware aya daga duwatsu game da al'amarin tafsiri din hatta qala shafi'i har aka samu imamu shafi'i kamar yadda ibn al-qattah wato al-imam ahmad ibn shakir mai littafin fada'il shafi'i a ciki ya hakaito cewa shafi'i yana cewa lam yathbut an ibn abbas fi tafsiri illa shibaha mi'ata hadith abin da ya tabbata daga ibnu abbas game da tafsiri bai wuce hadisi kwaya ɗaya haka aka haikato daga imam shafi sannan zaka ga ƙarin bayani akan wannan magana idan ka kuma muqaddimar littafin ibnu hajar da yayi na tantance asbabun nuzul mai suna ajabul ujab fi tahriril asbab mujalladi ne ɗaya muna nan da shi a maktabar mu dinnan a cikin muqaddimar littafin ya tattauna game da masu ruwaito tafsiri daga ibnu abbas a inda ya ambaci cewa akwai malamai sikat da suke rawaito hadisi tafsirai daga Ibn Abbas irin su Mujahid irin su Ibn Jurayd irin su Ikrima ya ambaci isnadojin su akwai kuma wanda suke du'afa ne da ma maƙaryata irin su Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi irin su As-Suddi As-Saghir da makamantan su diya ambace su haka nan Ibn Kathir a cikin muqaddiman tafsirin su shima yayi magana game da irin waɗannan matsalolin da suka faru da wasu tafsirai da wasu maganganu haka akwai wannan malami Dr. Muhammad Zahiri a cikin dabin sa at-tafsir wal mufassir shi ma ya tattauna wannan magana haka malam Muhammad Dr. Muhammad Abu Shubba mai littafin al-Isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub at-tafsir duk wannan littafin da ma muna da su a makaban wadannan wallahi alhamd zaka yi shiga ka karanta su ka ga bayanai akan su ina fata mun gane wannan abin da yake cewa shi tafsiri da ake ruwaitowa a ce wane ya ce wane ya ce isnadojin da dama ba su tabbata har ya sa imam shafi ya wannan magana cewa abin da ya tabbata daga al'ima daga daga sadi ibn abbas bai wuce riwaya kwaya ɗari kawai wa nastati wa an nujbila asbab ad fi umurin salatati za mu iya ƙididdige dalilan da suka sa aka dinga samun rauni game da ainihin riwayoyin tafsiri zuwa dalilai guda uku muhimmai al'awwaluha na farkon su dukurin isra'iliyat samun shiga na labarai na isra'iliyat labaran banu isra'ila waɗanda za a yi magana a kansu dalla-dalla na biyu hasbul asahi akwai malamai da dama su zo ambatan maganganun ba sa kawo isnaloji na uku kasratul wada'i fi tafsir an samu ƙarya ta yi yawa duk mun san labarin Nuh ibn Abi Maryam wanda ya kera wa kowace sura kalalata ta ƙarya wannan da aka ambata suddi da da irin su waqidi da irin ainihin wato su Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi dukkan su ababan tuhuma ne haka ainihin wato Muqatil ibn Hayyan zamu zo mu zai magana kan shi ma dukkan su malamai ne ababan tuhuma game da gaskiyar su kuma dukkan su suna da yawan maganganu a cikin tafsirai haka isra'iliyan da aka rubuto daga irin su wabu bin munabbi da ire-iren su suka abul ahbar akwai sahabban da suka dinga sauraron maganganun su wannan duk sai yasa aka samu tarka-tarka a cikin ababe da yawa musamman na kisoshi to da shi dan adam abin da ya faru muka lura in kun tuna a baya mai wannan magana Allah subhanahu wataala labaran da ya bayar a cikin alkur'ani suna da yawa labaran annabawa al'ummomin da suka da suka gabata ɗaiɗaiwan mutane garuruwa alƙaryu labarin rigingimun da annabawa suka yi da kafirin zamanin su labarin wasu al'ummomi da wasu ababen ban mamaki duka me yasa Allah ya kawo su dan a dau izra dan a nabba'antu to za ga sai ga labaran suna zuwa da takaitawa kwarai da gaske labarin shekaru sai a yi shi a ayar ko ayar shi kuma dan adam yana da istitla hubbul istitla yana son ya ji kwakwaf mun saba misali labarai irin wanda ƴan uwan mutane suke rubutawa sai ka ga labari littafi daya labari ne na na wani mutum ko na wata kissa ko na wani abu wani abu ma ya faru ne a tsawon wuni guda amma wata kila sai kai shafi da dubu to da adam yana son irin wannan yanzu kalle da mutane suke jin daɗin kallon series da ake cewa fim mai dogon zango zai ga mutum ya taɓata lokaci a kan shi saboda ana ta yi ƙwanƙwana labarin ana ta yi ƙwanƙwanawa ko mun gani to shi ko ƙur'ani baya irin wannan ta haka zai dinga ambatan labarin babu sunayen mutanen ma wani lokaci ma babu sunan garuruwan shi kuma ɗan adam yana so ya ji misali ashabul kahfi da aka ce me ya sunayen su me ya shekarun su ya kalolin ribunan su suke ko mun gani ina ne sunan garin da suka rayu a wani ƙarni ne kaga duk ƙur'ani bai faɗi wannan ba za a ce a sa Musa za a ce to wai wannan sanar ta Musa da me da me yake da ita da aka ce wali ya fiha ma'arif ukhra da me da me ma'arif din da yake bukatar da yake da ita kalan wata itace ne yake da ita doka ce kwangwala ce kiriya ce dan adam yana so ya ji wannan da aka ce misali a tsuntsaye nan da Annabi Ibrahim Allah ya sa shi ya kashe su aka takuɗa namansa aka ce sun mada hunna ya ci na kasa wai wani tsuntsu da wani tsuntsu ne da agwagwa ce da kaza da tattala da kanari da waye dan adam yana so ya san wannan yana so ya san bishiyar da Allah ya magana da Annabi Musa ka kashin ta wace irin bishiya ne a wani gari take shin tana da ganye ko ba ta da shi tana da ƴaƴan itace ko ba ta da shi dan adam yana so ya ci irin waɗannan abubuwa har ta kaiwa akwai kuma waɗanda suka kawo isra'iliyat akan nasabar iblis iblis shine wani dan wani dan wani mutumin gari kaza zaga ibn kasirin yana yawan yin raddin ire-iren waɗannan a cikin tafsirinsa a wurare da dama in ya kawo su sai ya abin in ka je kare-kare a kisar barkisa kare-kare a kisar annabi musa a kisar madiyana a kisar annabi nuhu ballantana kuma irin na sulaimana da dawo da kare-karen ma ba su ji wani lokaci labarai ne na bible to irin waɗannan abubuwan babu shakka sai an yi hankali da su idan ka zo kana tafsirin alkurani ba za ka je ka ci ɗebo kisoshi haka nan kawai kana watsa wasu bamabamai cikin mutane dole sai an taci ina fata mun gano da ka yi ce a sababul awwal sababi na farko shine a isra'iliya ta waɗannan da muke magana akan su wal muradu biha al-lawnul yahudi wal lawnun nasrani fi tafsir maganganu na labaran kirista da labaran yahudu a cikin tafsiri wa ma ta'akhkhara bihi tafsiru min al-thaqafatayn al-yahudiyya wan nasraniyya da kuma abin da ya cakuɗe da tafsiri na alqur'ani daga cikin labaran waɗannan al'ummomi guda biyu da separation su wa mabda'u dukhuliha fi tafsir yarji'u li ahli sahaba farkon shigan waɗannan labarai cikin tafsirin alqur'ani yana komawa ne tun zamanin sahabbai ghayra anna sahaba wa in tashawwaqu li ma'rifati tafasil lam yas'alu ahli alkitabi an kulli shay wa lam yaqbalu minhum kulli shay su ma sahabbai ɗan adam ne suna san jin waɗannan labarai suna shauƙin su ji su amma ba komai suka dinga tambaya irin misalan da muka yi ba kuma ko da suka tambaya ba komai ne suka gaskata ba مع توقفهم توقفهم فيما يلقى إليه ما دام يحتمل الصدق والكذب kuma duk abin da aka gaya musu in zai iya wa samu gaskiya da ƙarya a cikinsa to ba sa gaskatawa ba kuma sa ƙaryatawa imtisalan li qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam saboda suna aiki da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu da yake cewa la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah wanda ya ci sahih bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku dinga gaggata ahlul kitabi kar kuma ku dinga ƙaryata su ku dinga cewa mun yi imani da Allah idan abin da suka faɗa gaskiya ne na cika da kai imani shi idan ba gaskiya bane baya cika da kai imani shi ibnu hazar yana cewa wannan wannan hadisi na nuni zuwa ga umarni ko wato mustahabbanci ko kwadaitarwa akan at-tawaqquf fil khawd fil mushkilat wal jazm fiha mutun ya dakata kare kutsa cikin abubuwa masu rikici ko ya yanke zarce ya battin zarce akai in ba ya san asalin sa falam yasaluhu an shay'in yattasil bil aqida sahabbai ba su tambaya a kitabi game da abin da ke da alaka da kuduri da tauhidi walam ya'julu amma sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam ko ba su kauce suka bar abin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba wa kadhalika la yusaddiquna al-yahuda fi ma yukhalifu shari'a sannan ba sa dangata yahudawa idan yahudawa sun faɗa musu abin da ya saba wa shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu ita wa hakaza lam yakhruju as-sahabatu an da'irati az-zawaj allati haddadaha lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam da aka zamu ga cewa su sahabbai ba su fita daga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu iyaka na halaccin jin labarin banu Isra'ila ba a cikin wani hadisin da ke cikin Bukhari ya ila Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Isra'il wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu min an-nar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau ayatan ku isar da sako na koda aya guda ce yi kokari in ka isa da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai karanta ba za ka isa ba wa haddithu an bani isra'ila annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ku saurari bayanai ku ji daga banu isra'ila haddithu an ku ji daga gare su ku ba da labarin su wala har babu komai malamai sun san saba game da me ake nufi da wala har wasu ka ce ai wala har da fitar ki dalika kuna iya ku bari dan halas ne kawai wasu ka ce ai wala haraja fi hikayati ma zukira anhum min ash-shana'i babu laifi ko da kun ambaci abinda aka ambata daga gare su na mugayen maganganu yahudawa suna da mugayen maganganu irin su ce yadullahi maglula kaga mugun magana ce irin su ce idha ba anta rabbuka faqatila ina huna qa'im irin wani maganin banzan da suke faɗa game da al'amarin Allah da annabawansa sai Allah na aliha kama lahum aliha to ko da waɗannan ne aka ba da labari babu laifi wasu kuma suka ce abin da ake nufi shine a ba da labarin asalin banu isra'ila su ƴaƴan isra'ila ɗin kawai ba zuriyar su ibrahim yake cewa wannan ya daga cikin fasara ba'idiya a takaice za mu ga aikace sahabbai suna ji daga gare su amma kuma ba kuma suke karasuwa ba sai abin da ya tabbata yake da gobayen shari'a wa man kadaba alayya muta'ammidan fa yatbu maqalan min nar كما أنهم لم يخالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا sannan sahabbai ba su saba wa maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kar ku gaggata ahlul kitabi kuma kar ku karyata su nabi ya ce wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna ku ce mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar mana daga gurin Allah ubangijinmu aba al-awwal an yuhaddithu amma wa qala nabi bani isra'ila min al-ajaib bil ajaba wacce hadisi na farko ya halatta musu su ji su saurara su bada labarin abin da ya faru da annabawan banu Isra'ila na ababen ban mamaki don ɗaukar izina da wa'azi bi shar'i al ya'lamu annahu laysa makduban da shar'in ka san ba ƙarya bane wasani abu na biyu yuradu bihi tawaqquf fi ma yuhaddithu bihi ahlul kitab hadisi na biyu ana nufin kai wato wancan da aka ce la tusaddiqu wala tukadzibu ana nufin ka yi takarar ka tsaya tsaka tsaki wajen ba da labarin da suka faɗa min ma ya kunu muhtamilan da shirki wal kadhib da abin da zai dauka gaskiya da ƙarya amma ma khalafa shar'ana fa nahnu fi hillin min takdibi amma da abin da ya saba wa shari'a mu to ya halatta mu ƙaryata shi domin ya zama ƙarya ke to wannan game da zamanin sahabbai ke amma tabi'una ana zuwa zamanin tabi'ai to sufa faqad tawassahu fil akhdi an ahli kitab sai suka faɗaɗa wajen sauraron ahlul kitabi wa kasrat fi ahli min riwayatul isra'iliyya Isra'iliya suka yi yawa a wannan lokacin bi katarati man dakhala minhum fil islam saboda wasu da dama daga cikin ahlul kitabi sun musulunta fa zaharat fi hadha al-ahd jama'atu hashu at-tafasira hashawu at-tafasira bi kathir min al-qasas al-mutanaqila aka samu wasu mutane a wannan zamanin tabi'ai suka cucusa suka cika tafsirai da ainihin kissoshi masu cin karo da juna ka muqatil ibn sulaiman kamar muqatil ibn sulaiman al-azdi al-khurasani wannan mutum ne cikin malamai masana amma kuma ba'ifi ya rasu shekara ta 150 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan muqatil ibn sulaiman al-azdi al-khurasani zahabi yake cewa ba'akuhu bayyin rauninsa a fili yake haka ya faɗa cikin sura lamin nuba haka kuma ya faɗa a cikin ainihin wato niza da yake cewa ajma'u ala tarki malamai sun yi ijma'i akan watsi da shi jauzani ko a cikin littafin shi na du'afa cewa yake dajjalan kana dajjalan jasura dujan ne wajen ƙarya ko mai bala'in jasur shine wanda yake da jasara mai za a ce kenan karfin hali inda ke da karfin hali wajen faɗin ƙarya shi ne nake cewa mu kuma mu sake duba muqaddima ta tafsirin al-Imam Ibn Kathir ya tattauna akan waɗannan masaloli da ire-iren su da ka wannan mutum ne mai rauni ko kuma Ibn Hajar a cikin al-Adab al ya magana yace wa haka za tazayada amrul isra'iliyati hatta kana jama'atun ba'da ba'da asr tabi'in la yarduna qawlan aka Isra'iliya suka ci gaba da samun gindin zama har aka wuce zamanin tabi'ai aka samu wasu wanda duk magana da aka hauka bako su sun mafi asir tadwim wujida min al-mufassirin man hashaw kutubahum bi hadhihi al-qasas al-isra'iliya da aka wuce kuma zamanin tafsiri aka zamanin tadwini din tafai sai aka samu kuma wasu da dama sun cika littafin su da irin ainihin waɗannan Isra'iliya sun cika su babu ɗan irin su ne za ka yi tajiyar ana yin wa'azi wanda ba a tacewa ko ana tafsiri wanda ba a tacewa irin wa'azin turmi irin tafsiri na mutane masu hudabun laili masu kwaso tarka-tarka to za ka yi tajiyar ire-iren su babu kai baki Allah ya tsare asar isra'iliya ta fi tafsir tasirin da isra'iliya ta kai akan tafsir kana lil isra'iliya ta asarun sayyi'un لأن الأمر لم يكف على ما كان في أهل الصحابة ba shakka isra'iliyat sun kawo tasiri mummuna saboda al'amarinsu bai tsaya ba kawai a irin yadda aka sani zamanin sahabbai bal yadda abin yake zada wada kana fihi nau'ul khayali al muftara an kakkara har ma aka fara kawo labarai kirkirarru wato fiction ko abin nan kirkirarre فوضعوا الشوك في طريق المفسر ذاك أكثر يقع أكثر هي من تفسير تيتا كأنظم إذ أنه أصبح يشك فيها جميعا لإتقاده أن الكل من واد واحد سيدا من الجزارة كاد إسرائيلية ذاك ذكنا شكا غمدا ليه ولا الأبار أن يعيش ينتقوا سوى تنانا كودك لدى بجيري وداني وينقص تنقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام سيريا كشن دسكيا سو إسرائيليات دول عربا سجوا جدا الأول نفرق ما يؤلم صحته بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مقبول akwai labarin bani Isra'ila wanda yake an san ingancin sa an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ingantacciyar hanya da wannan ya inganta kaga a cikin Bukhari akwai kitabu akhbari al-anbiya kitabul labarin annabawa akwai irin kitabul abin da zaka gani a wasu tafai kamar al-milah wan nawadir wanda ake ruwaitowa ko a cikin kitabu tafsir na Bukhari yanzu kamar kisa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda Abu Hurairah ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi yake cewa wani mutum a cikin Banu Isra'ila yana cikin ainihin wato da da shanun shi ya dora musu kaya sai yana ta dukan su sai wata tuju a cikin sarki ta musu mali haza kullu ko ba alici mu dan wannan ba mu alici mu dan noma ne ba wai dan kai ta dukan mu ba wasu na bai suka ce subhanallah baqaratun takallamat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amantu bidalika wa amana bihi Abu Bakr wa Umar yanzu kaga wannan Isra'iliya ce amma tana cikin sahih Bukhari aka ta inganta haka kisan wancan da kuturu da makahu da da me da me me su ma ɗayan abu wanda aka ba su arziki din da me kora kaga shi ma Isra'iliya ce tana cikin sahih Bukhari da sunan Abi Dawud da haka ita ma ta inganta irin haka kisan wannan mutumin da suka yi alƙawari da wani zai kawo mishi kuɗinsa wanda bai samu wanda zai ba kuɗin ba ya samu itace ya saka ɗin nan ya naɗe ya sa a wurin ce ya Allah ka kai ma abokin amana ta to akwai suna nan a cikin hadisai ingantattu da riwaya ingantattu da yawa to wannan duka suna cikin Isra'iliya kashi na farko ingantattu ina fatan mun gane wannan asani na biyu ma yu'lamu kadhibuhu fala yusiru qabuluhu wala riwayatuhu akwai abin da an san karara ƙarya ne an san bai inganta ba da haka ba zai yiwu a karɓa ba ko baya halatta a yi riwaya shi kamar kisa wa kamar kisa uriya wannan da ake cewa wani komanda ne a cikin sojan annabi sulaimana annabi sulaimana wai ya gama ta wannan bawan allah kyakkyawa yana son ta na haka wai kawai sai tura shi yaƙi don a kashe shi shine wai ma'anar cewa da aka ce menene idan mutum yi ganin mulkul ba wannan ba ku fadin fadin wannan mata take cewa inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una naka fadin wannan bawan Allah inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una naka na adatan wali wali na adatan wahidatan wai ta faqala akfilniha wa wa azzani fil khitab wai wannan wai ta zo ne kisa ta zo ne wai mutumin yana so ya annabi Sulaiman shakuɗe to kaga wannan bai inganta ba kwata kwata annabawan Allah ba sa cin amana ba sa yaudara kamar yadda Annabi sallallahu alaihi ya faɗa to wannan bai halatta a riwace shi ba sai kamar yadda Ibn Ibn yake yin faɗa illa ala wajhi ta'ajjub sai ana so a faɗa a yi mamaki ko a yaranta da ire-iren su to anan kuma za ka iya samu kuma wanda yake akwai sabani a cikin malamai da tsankani ya inganta ko bai inganta kamar kissa a waɗannan mala'iku da aka ce an sauko da su wama unzira alal malakaini bi babila harut wa marut wannan malamai sun yi sabani wasu malamai suka ba kan cewa kan ba yi su wasu malamai kuma sun akka dazance ne mai tsayi to wannan ma abin da ya fi dacewa ko garbar shi in ba kana da hakikin da zaka iya tikewa a kan shi ka kai malamin da zaka rasa hakikin ba ko kuma ka dogara da wani malami zaka ruwaito ka hafi duka hakikin sa to irin wannan gara ka rabu da shi ko shi ma ya fi ina fata mun gane wannan sannan as-salisu masqutun anhu la huwa min al-awwal wala min al-thani akwai wanda shi ba ƙarya ne ƙarara ba ko ba gaskiya ce cikakkiya ba an yi shiru fala nu'minu bihi wala nukadzib ba za mu gaskata ba ba za mu karyata irin wasu tafasil kamar da tafasil da ake ambata a faɗi kalar bishiyar a faɗi sunayen ashabul kafi sunayen wane ne da sauransu irin wannan ba ka karyatawa ko ba ku gaskatawa wata tudu hikayatu lil hadith islami ana iya arwaito saboda hadisin cewa wa hadithu an bani isra'ila wala haraj wa hadha al-qismu ghalibuhu mimma la fa'idata fihi ta'udu ila amrin diniy galibin irin wannan zaka gani fa'ida shi ragaggiya ce shi sa da zaka hakura kawai ba sai ka ruwaito shi ba da yafi maka salama ko kokarin abin da ake so ga mutane wa'azi alqur'ani ka fassara maka alqur'ani su su samu zuciyarsu ta laushi karka cika su da labarai wanda za su yi ta tunane-tunane ko kuma su su yi siyada a wani lokaci ko da ba ka ce bai inganta ba wani ba shi ko kuma bai ji iya san da ka ce bai inganta ba inda ya ji kawai shi ne kissa ko kuma a yanzu a zamanance yan tiktok su yanke iya inda suke so da yan facebook da yan wane ne iya inda suke so ba za su bari a cikin da malamin yake cewa bai inganta ba sai a ji a kyaɗawa sai kuma a ci zuwa tambaya an riga ta malam wannan ya inganta wannan bai inganta ba ita tambayar mutane a cika su da tambayoyi Allah shi kyauta to bari mu tsallaka lissafi na gaba shi ne al'ibar fi khabari man gabar da al-imam al-hafiz mu'arrif al-islam al-imam az-zahabi rahmatullahi alayhi za iya tunawa mun tsaya ne daga inda zahabi yana mana tarihin abin da ya faru a shekara ta ɗari biyu da tamanin da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi a shafi na ɗari hudu da sha biyu inda yake cewa wafiha az-zahid al-kabir ahmad ibn isa abu sa'id al-kharrar shaykh sufiya wa huwa awwal man takallama fi ilmi al-fana'i wal baqa'i qala al-junayd law talabana allah bi tahqiqihi bi haqiqati ma alayhi abu sa'id al-kharrar la halakna an ga wajen yace wafiha a wannan shekara ta ainihin 276 Allah ya yi rasuwa wa al-Zahid al-Kabir babban malamin nan nazo Ahmad ibn Isa Abu Sa'id al-Kharrar Ahmad ibn Isa Abu Sa'id al-Kharrar wato wani wani wani babban sufi ne wanda mutanen misra sun taɓa ma kafirta shi saboda shigan shi sufanci yayi yawa kamar da zamu gani su al-kharraz shine badu madinkin fata ko shine al-kharraz shehu sufiya shugaban yan dariqa babban malamin dariqa shi sai imamu zahabi da yake tarihi a cikin sirri yake cewa qasada khairan aw wallada amran kabira shi ya nufaci alheri ne da zuhudin shi da salatin shi da gudun duniyar shi sai kuma ya fito da abu mai girma ya ce ta shabbaka bihi kullu a ittihadiyya dalu duk wani mai cewa komai Allah ne sai ya riko da wannan abu kamar yadda aka yi ma ainihin su Junaidu ne da irin su Abdulkadir Jiya Allah ya gafarta musu malamai ne mutanen kirki da suna da nasu da ta taɓar zan baya amma mabiyansu sai suka yi tashabbuhi suka rike wannan abubuwa suka ainihin ci gaba da kawo ɓar shi za za ka ji abu abraman sulami yake cewa huwa imamul qaumi fi kulli fannin min ulumi shine jagoran mutanen yan ɗariku a cikin dukkanin harkokinsu an haka yato yana cewa a wa'il amri at-tauba ثم الخوف ثم الرجاء ثم مقام الصالحين ثم المطيعين ثم المحبين ثم مقام المشتاقين ثم مقام الاولياء ثم مقام المقربين haka suke irin wannan kasantantukan nasu farkon al'amari ce ka fara tuba ka ji tsoron Allah ka sa ran samun falala a wurin Allah ka hau mataki na salihai ka hau mataki na masu da'a ka hau mataki na masoya ka hau mataki na masu ɗan ushaku masu bege ka hau mataki na waliyai har kawo mataki na makusanta Allah haka suke yin wannan yarda duka za su mai da asara ya da tardama mai tsayi a cikin zafin tarihu madina ta dimashqa yace huwa awwal man takallama fi ilmul fana'i fana'i wal baqa abun ilimin fana'i yake cewa mutum ya ya tashi ya an neme shi an rasa ya zama wani abu can daban ko ya narke a cikin mahalicci da irin maganganun da suke faɗa wanda ta'ala Allahu amma ya kuna uluwan kabira shine farko wanda ya fara wannan maganganu da kuma abin nan da albaka wanzuwa ta ta bayi tuni da ke cewa da Allah zai ce mu dinga yin irin abin da alkhazza alkharrabi to da mun halaka ba za mu iya ba za mu iya irin irin irin yawan ibada shi ba za mu iya ba ji tuni wa fiha Abdurrahim ibn Abdullah ibn Abdurrahim al-Barqi sai al-imamu al-baraki ana cewa baraki ana cewa kuma al-baraki ko ai dauri ko ai fataha dan uwan wasu manyan malamai ne guda biyu Ahmad al-Baraki da Muhammad al-Baraki to wannan Abu Sa'id kenan maulad Zuhriyyin rawat sirata ibn Hisham yana da riwaya sira daga Muhammad ibn Hisham wa kana thiqatan amtaccen malami wa huwa awwal muhaddithain dan uwa yake malaman hadisin nan guda biyu Ahmad ibnu abdullahi ibn abdurrahim albaraki da kuma muhammad albaraki shi ahmad shi ne wanda yake da ɗa ibn albaraki ne kitabun du'afa wanda shi ahmad ɗin ya mutu yana matashi kamar yadda gabi yake fara yace mata kahalan qabla awanin riwaya ya mutu yana matashi kafin lokacin za mu ci ilimin shi kuma muhammad ibn abdullahi albaraki wani malami ne wanda shi kuma ya rasu ta ɗari biyu da saba'in bayan kaɗan sakamakon harbi da wata dabba ce masu Allah ya gafarta musu da to wannan ɗan uwansa ne duka su uku malamai ne wa fiya Muhammad ibn Waddah al-Hafiz al-Imam Abu Abdullah al-Andalusi shi kuma Muhammad ibn Waddah al-Andalusi babban malamin nan baban Abdullah muhaddis Qurtuba malamin hadisin kasar Qurtuba wa huwa fi ashr tis'ina ya rasu a shekara ta yayi shekara 90 da wani abu shine ashar tiski rahala marratayn ila al-mashriq daga kasar yammacin duniya din nan yayi tafiya har su biyu zuwa gabashin duniya zuwa kasar Iraki da Sham da makamantar su sami'a wa sami'a Isma'il ibn Abi Uwais daga cikin malamin shi akwai wannan malami babban malamin su Imam Bukhari Isma'il dan gidan Abu Uwais wa Sa'id Sa'id Mansur wal Kibar da manyan malamai وكان فقيرا زاهدا قانتا صابرا بصيرا بإلى الحديث ya kasance mutum ne wanda yake matalauci mai zuhuri wanda yake mai kana'a da abin da Allah ya bashi mai hakuri kuma yana da littafi mai suna albida wan nahyu anha karamin littafi ya albida wan nahyu anha littafi da sananne a cikin sirru alamin nubala limamu zabi yana cewa rasuwarsa ɗari biyu ne da tamanin da bakwai mana shekarar da take biye da wannan shekara biyu bayan wannan shekarar ke yanzu muna magana kan ɗari biyu da afon ɗari biyu da nawa ne muke yanzu da tamanin da shida ko da bakwai shekara ne mai biyo bayan wannan ke Allah wani ce gafarta wa fiha har ila yau dai a wannan shekara Ali ibn Abdul Aziz Abu al-Hasan al-Baghawi sai Ali ibn Abdul Aziz ibn Marziyan al-Baghawi al-Muhaddith malamin hadisi malamin sa Imam Tabarani ne wannan di Makka ya rasu a garin Makka wa qad jawaza 90 ya shekara sama da 90 سمع أبا نعيم يازدك أبو نعيم الفضل بن بكيم مال موسى البخاري وطبقته دسا الننسى إرن سوالي إرن عفان ابن مسلم ابن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي إرن علي بن جعد لما كان تسودا لما لم يسلم وهو أم أبو القاسم البغوي شي شي شي dan uwan mahaifin Abul Qasim al-Bagawi Abdullahi bin Muhammad an tambayi al-Imam Darqutni game da shi sai ya ce siqatul ma'mun amma kuma da aka tambayi dalibin Imam al-Baghawi da Imam Darqutni wato Imam nasai me zaka ce game da wannan malami Ali ibn Abdul Aziz sai ya ce qabbahu Allah Allah ubangi je muzin da fuskar shi ya faɗa ya maimaita ya karame ta sai dalibin suka ce Allah ta malam hal huwa kadhabun qala la لماذا لعنته yasa ka tsine mai sai ce da annahu kana ya'khudhu al-mal 'ala al-haqq so da zai bada hadisi sai an bashi sai ya tsine mai sai ba su labari yace wata rana an zo an zauna a makarantar shi sai wai ga wai ga sai ga bako fuska sai ce wannan ba aka ce bako ne da kawai yace ko ne ba da kudin hadisi ko da shi fita sai abu alga ta malam bakon ma yace wallahi bai fita ban bako karatun nan sai da ya biya shi za sai imamu da sai yake cin haushin shi ana faɗa sai ce Allah ya tsine mai albarka kaga dan adam in ya fushi yau da sai yana ganin hadisi kayan annabi kayan Allah dan me za a ce sai an ba da kuɗi kuma har ka kafe dan wani guda ɗaya bai biya ba ka ce dole sai ya biya wani ba ka ba za ka yi ba bayan sauran da sun biya Allah ya gafarta musu gaba da sai yake cewa wa fi hal qudaymi sai wannan malami mai rauni al-Qudaymi Abu al-Abbas Muhammad ibn Yunus al-Qurashi as-Sami al-Basri al-Hafiz fi Jumad al-Akhira wa tajawaz al-mi'ata bi yasir al-Qudaymi ya dade a duniya an haife shi ta ta 83 amma kuma sai a wannan shekarar ya rasu ta ta 286 kaga kamar 103 kenan da yana cikin mu'ammarun al-Qudaymi sunan shi Abu al-Abbas Muhammad ibn Yunus ibn Musa al-Imam Abu Dawud ya fada hadisin sa Kudaim ɗin sunan wani kakansa ne Rabi'a ibn Kudaim al-Basr. Mutumin garin Basar ne al-Hafiz fi Jumad al-Akhirah ya wa qad zawaza al-mi'ata bi yasir ya wuce ka ɗin ɗanka. Rawa an Abi Dawud al-Qayali. Yana riwaya daga Abu Dawud al-Qayali zauji ummi dan mijin mahaifiyarsa ne shi abola ne a gidan al-Imam Abu Dawud al-Sulaiman ibn Dawud al-Qayali. Wa Rawh ibn Ubada da kuma malam Rawh dan Ubada وطبقتهما لتعنس irin su Abu Asim al-Nabi irin su al-Asma'i da makamantansu daga cikin ɗaliban shi manya akwai Abu Bakar al-Ambari babban malamin nan na Hawwa akwai Isma'il al-Saffar akwai Qaisama ibn Sulaiman wala kuma nakir malam Zahabi ya ce wannan malami al-Qudaymi yana da hadisai ababan kyama du'ifa biha saboda waɗannan hadisai ake ganin raunin sa sanata saba'in wa samanina wa mi'atin shekara ta ɗari biyu da tamanin da bakwai fil muharram a watan muharram na wannan shekara ƙasa da tsayu rakabal iraki ta akhudhu ka ami awwala bil ma'din akwai wasu ƙabilun ɗan ɗan fashi kamar ka ce bandit kenan in kun tuna bayan mun karanta hadisin na Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a wayi gari wato hatta ta farjar za'inatu min ne sunan garin ba la zuwa daga garin zuwa madina masu sunan garin ko min adam ba ta jin tsoron komai har ta iso madina za a yi samun mace ta fita daga kama ce daga daga kano sana'a jazakumullahu khairan sana'ar yaman ta fito daga misali a ce daga kano har zuwa lagos kuma tafiya irin ta da misali akan raƙuni ko doki ba ta jin tsoron komai ko kowa in banda kura ko kyarkeci lokacin da aka faɗi wannan hadisin sai shi sahabin da ke zai kyauta o to ko ina barayin ɗaiɗu suke barayin ƙabilar su ya san suna da suna da tarihin barayi a ƙabilar su masu hana mutane su kiyaye su ikon Allah to a lokacin ko ina wannan barayi suke to wannan barayin ne ba su gudu ba su su sata suka gano shi ƙabilar ɗaiɗu ka sa ku ƙabilar sun shahara da sata an san su ko mun gane yanzu ka ga mun fulani ɗin da ba san fulani da wannan da wannan sassacen ba ga sai sun zama wani abin da suka zama Allah ubangiji ya shirye su gaba daya Allah ya tsare mu daga sharrin waɗannan bala'o'i almuhim sai a wannan sai suka yi kwamba ta barayi rakabul hujjaj tawaga ma'aikata aikin haji daga Baghdad za su je kasar Makka aikin haji baga dole akwai dukiya tare da su to suka yi musu kwantan bauna su yi musu sata kuma yace ka'ami awwala kamar yadda suka yi musu a shekarar ta wuce bil ma'adin sunan waje ne inda suke tarewa ne yace to anan suka nuface su wa kanu bi salati alaf suna mutum dubu uku ne wa kana amirul hajj abul aghar shugaban kuma a ce amirul hajj din a lokacin wani amir ne mai suna abul aghar fa waqa'uhu yawman wa layla suka kwana suka wuni suna fada da juna suna dauki ba da ki wal tahamal qital yaki yayyaki yayi tsanani wa duldilatil abqal aka girgiza mazaje aka kakkashe wasu summa ayyada Allahu wafda sannan sai Allah ya taimaki alhazan nan suka ci nasara kan barayin wa qutila rasul ra'isul ayyin salihu ibn mudrik kun ku tana an bace shi a baya wani babban dan tawaye salihu ibn mudrik shine shugaban waɗannan an banditri a kashe shi wa jama'atun min ashrafi qaumi shi da wasu mutane cikin manyan mutanen cikin shi cikin kabilarsu wa usira khalqun aka kama wasu wan hazamal baquna sauran kuma suka wa thumma dakhala rakab rakab nan bil asra gyara bil asra sannan kuma waɗannan sojoji suna hanyar ta dawowa ne dama suka iso bagadaga bil asra suna kama da waɗannan da aka kama su war ru'usu ala rimah sun caccaka kawunan wanda aka kashe akan kibiyoyi akan abin nan mashi masu turaga dama duniya ba taɓa zama a cewa ana zaune lafiya lumi yadda muke ɗin nan tunani ba wannan tunani ne wanda bai da waƙi a ce duka duniya ana zaune shuru haka kama ana zama makoki ba a yi ba a rasa fitina a duniya daga wannan sai waccan daga waccan sai waccan kuma ana cikin wani fitina mutane suke rayuwa suna ci gaba da yin kuma abin da za su yi yanzu kana karan tarihin zamanin sai ibnu taymiya da dan zamanin da ke gabanin su da na bayan su kamar shekaru 300 tsakankanin su zamanin malaman da suka gabace su irin zamanin su ibnu jawzi da su nawawi da zamanin na bayan su irin na su ibnu kasirin su har zuwa zamanin su ibnu hajar za ka ci wannan zamanin da suke suke da rigingimu rigingimu masu yawa yaƙe-yaƙe tsakanin musulmai ma balantana ko tsakanin musulmai da kafirai fitintunan kashe-kashe rigima akan shugabanci rigima kabilanci rigima mazhaba duka haka ake ta su kashe-kashe babu daga kafa to amma kuma wannan bai hana mutanen da suke rayuwa kun su gaba da rayuwa bai hana kuma na malaman su yi intajin da suka yi in kun tuna wata ranar malam albani na wa Allah ya gafarta mishi ta umma nan analysis cewa mu kalla da kyau rigingimun nan ba sa hana mutum wai ka tsaya ka abin da bai amfani ka dan ba za ka tsaya kai tagumi ne kana jira an mutuwa ga rike ba dole ka dinga abin da ya kamata za ka rike kamata kai kana wani abu mai amfani ko mun gani kar ka kace shi kiran tunda a ta bala'i rigima siyasa rigima me sunan shi banditry kidnapping kaza da kaza to bari kawai ka fata yin komai yanzu duk bala'in da ake mutane sun ba su tafiye tafi ba su fasa tunda wani abincin shi a cikin tafiye tafiye yake dan kasuwa ne shi ko direba ne ko mai safara ko jami'in tsaro ko jami'in wasu dole fa haka ake tafiyan nan yanzu kana zuwa tashar abuja daga nan zare za ka yi mamaki motocin da hannu hannun da ra'a kamar ba hanyar da kullum ake ɗauke mutane an ka gangare tashar sokoto daga nan zare ko kaduna ka je ka za ka ga motoci yanzu ka je mun da za ka ga motoci ana ta ɗiban mutane za a kama hanyar lagos da daren nan kullum kuma haka aiki haka daga can kuma kullum haka aiki dawo ba a fasawa tunda ko da can da babu bandit ai akwai yan fashi wataƙila wasu na nan su taɓa ganin yan fashiya irin masu su buge ku su ɓata mu su ɓata su tashi ku wannan yanzu za ku gansu ba ai haddala ma za ku yanzu irin wannan ai wannan ai abokai ne yanzu in babu su da can ai kuma akwai hatsarin mota ana yin hatsari a mutu an ba su tafiya ba a fasa su da haka rayuwar da take kawai sai dai mutum ya fata dai al'afiya inda Allah kaji tun da haka aka tsare su ake wannan rigima aka aka watsi wa fiha sara abu sara al-abbas al-ghanawi akwai abbas ibn amr al-ghanawi wanda komanda ne cikin komandojin wannan halifa al-mu'tadi to shi ma ya tafi yi askari da sojojinsa faltaka abasa idil al-jabba al-jannari akwai wani dan karamika wannan wani dan kalakata ne daga cikin shi ma fitsararru a lokacin alhassan ibn bahram abu sa'id al-jannabi za mu rubuta an kashe shi a nan gaba kaɗan shekara ta ɗari uku da ɗaya ake kashe shi wannan wannan ainihin wato ɗan tawaye yana cikin taron sojoji sun yi ƙarfi sun tara wani waje suna ta fitina sai wannan kwamanda ya tafi aka tura shi inda suke fa'usir al'abbas waɗannan in tawaye suka kama kwamandan nan a matsayin farsan wani hazama a karo sojojin shi suka watse suka gudu wakila wasu ma suka ce bal usira sa'irul askar ai duka sojojin shi aka kama wa duribat riqabu akai ta kashe su akai ta kashe su wa utlika al-abbas shi kuma aka sakai faja'a wahdahu ya dawo shi ta ai ila al-mu'tadi ila abu al-abbas al-mu'tadi halifa kenan birisalatul jinnabi ya kawo mishi wasiƙa da mu al-jinnabi abinda wasiƙa take cewa an kuffa anna wahfaz hurmataka ka kyale mu kai har ka kame ta mu ba ruwanka da mu ba za mu kula ka ba za ka kula kaji an tawaye suna bada sharuɗa kenan ko Allah shi kyauta wa fi hadha al-muqtadir wa kadima rasusa wa rudda ila antakiya wa halab yace a wannan shekara har ila yau Alifa Ahmad al-Mu'tadil Abu al-Abbas ya ainihin kai farmaki yayi yaki har ya isa Tarsus har warudda ila Antakiya amma an dawo da shi ya kasa wucewa ya dawo Antakiya Antakiya ita ce Istanbul ta yanzu babban birnin Turkiya wa Halab da kuma Halab ta kasar ta kasar Sham Syria shi ma Abu al-Abbas al-Mu'tadil shine halifa za mu ji tarihi shi a nan gaba kadan ana mashi lakabi da As-Safahu As-Sani Safa wancan Abu al-Abbas daga tsarin bari ubai tun daga farkon daula har zuwa nan shine kadai khalifan da baban shi bai mulki baban shi amir amma bai mulki amma duka sauran da aka kowa baban shi tun da kan abul abbas safa ƴaƴan da suka biyo baya kowa wani dan wani wani dan wani ne duka tsarin biya amma shi bai bai sarauta ba babansa ya rasu shekara ta ɗari biyu da tamanin da tara za mu zo kan insha Allah a nan gaba kaɗan wa fi ya sarar amiru badar فبيت القرامطة وقتل منه مقتلة عظيمة sannan kuma sai al'amiru badar wani daga cikin shi ma ‘yan sarauta shi ma ya tafi da sojoji ya kai makaramiba waɗannan ‘yan ƙalaƙatu waɗannan fatattu ya kai musu farmaki kuma ya musu kisa mai girma wafiha a wannan shekara da ya haɗi layo tofiyar imamu أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري ابن أبي عاصم ينام من السنة هو الله يغفر له wannan ita ce shekarar rasuwarsa ɗari biyu da tamanin da bakwai al'imam abubakar ibn abi asim wanda sunan shi ahmad ibn amr ibn abi asim waye abu asim abdahak ibn makhlad al-shaybani abu asim malamin su bukhari din al-basri al-hafiz wanda ainihin wato kakansa ne ya ce ƙadi asbahan shi ibn abi asim shi ne alƙalin asbahan asbahan tana ƙasar iran ne a yanzu bayan salih ibn ahmad ibn hanbal salihu ɗan gidan mamaye ibn hanbal shi ne alƙalin asbahan da ya rasu sai aka ɗaura wannan malamin shi kuma shekarar goma alƙalancin nan sai aka sauke shi saboda wata rigima da suke ta yi da wani mutum mai suna ibnu mattawiya ibnu mattawiya wani abokin rigimar sani wannan rigima ta sa kawai sarkin ya ga cewa gare ya cire shi ya bar alƙalanci ci gaba da karantar wasu sahibul musannafat malamin nan mai rubuce rubuce daga ciki akwai as-sunna nashi akwai akwai al-musnadul kabir akwai kuma littafin shi al-ahad wal masani sannan akwai littafin shi kitabut tahajjud da qiyamul layl التهجد وقيام الليل وكما كتاب الصلاة إذا تبنش دولة أن الله يغفر ترى وهو في عشر التسعين شما يشكر التسعين دون في ربيع الآخر ya rasu a wata rabiul akhir a rabiul akhir sami'a min jaddihi li ummihi Musa ibn Isma'il yayi karatu a gun kakansa baban mahaifiyarsa shine Musa ibn Isma'il Abu Musa Tabuzaki shi ma malamin su Bukhari kakansa ne mahaifiyarsa yar gidan wannan malamin wa tabaqati wa wa abul walid at-tayalisi da abul walid at-tayalisi wa tabaqatihima da da sa'annin waɗannan malaman irin su Abu Turab an an annah shari wanda shine malamin shi na yayi kusa sashi a cikin sufanci malamin shi na sufanci haka na akwai Abu Kamil Jahdan yana yawan ambatan shi akwai Duhayy akwai Ibn Abi Shayba akwai gasunan da yawa muna yawan jin malaman sa da yake ambata a cikin littafinsa wa kana imaman malami ne jagora faqihan masanin fiqh zahiriyyan akan mazhabin zahiriya baya yarda da kiyasi salihan mutumin kirki ne wari'an yana da takatsantsan zahabi yana cewa a cikin tarihin islam lahu qadamun fil ibadati wal wa kafa shi ta tsayu a cikin bauta Allah da takatsantsan mutumin kirki kabiran qadari wanda yake mai girman alƙadari a gidan mutane sahibu manaqib ko sahiba manaqib yana da darajoji da yawa yana da daga cikin darajar shi ya kasance mujabud da'awa sun taba yin tafiya ya ga wani abinci ya addu'a ya ce Allah ka azaka mana irin wannan abincin aka ce ba wasu sa'a ɗaya ba aka kawo musu kyauta irin wannan abincin daga gidan hakimi ko daga canza yana da an gane mishi malamat bayan rasuwarsa mutane sun sai mafarki akwai wanda ya mafarki wani abokin shi ya gan shi yana sallah ya yi raka a biyu sai ya sallame sai ce mishi ma fa'ala bika rabbuka me ubangijinka yayi da kai yace yi unisini ubangiji na yana ɗaure mana kewa sai mutumin ya farka daga bacci yana cikin kitabul malamat da ibnu abi duniya sannan a yana da yana da labari game da karfin hadda mai ban mamaki guda biyu labari na farko cewa da yakan zauna a kofar wani shago sai yana yin rubutu da hasken fitilarsu ba tare da sun ba shi izini ba a kasuwar dare haka misali bayan ya rubuta hadisai da yawa sai ya ga cewa kai anya ko wannan abin da ya ba akwai shubha a ciki wannan fitila wannan haske ba na shi bane ba har da shi ne sai je duk ya wanke rubutun gaba ɗaya Allah na duk ya wanke su ya sake rubuta su da kan sannan lokacin da aka yi rikici a ƙasar basra na ainihin wato wasu 'yan tawaye suka rikita gari aka yi ta rushe-rushe ana ƙoƙo da gidajen mutane nan ma yi asarar littafan shi nan ma ya sake rubuta su da kanshi wani ya cikin fallon shi wajen hadda akwai lokacin da aka yi ƙarin shi wani sarki cewa ai ba na su ne sai aka turo na aka ce ya zo ya sare kanshi kawai ta wuce aka ba ka kuma shi yana karatu aka ce to an ce a zo da kanka kawai sai kifa musu kan haka akan littafi ya ce if alma umirt da abin da aka ce kai kai kai sai ga wani ya rugo da gudu ya ce sarki ya ce ka a yanke kanshi ka a yanke an je an gane cewa gulmace yake to bawan Allah ne mutum kirki domin malamin aqida ne kuma sananne kamar da aka sani Allah ubangiji ya gafarta mishi yana da tarihi shi ma mai tsayi a cikin tarihin Madinatu Dimashq Allah ya gafarta mu wa fiha har ila yau a wannan shekara Zakariya ibn Yahya as-Sijdi wannan malamin Imam Nasa'i ne zakari ibn yahya as-sijji imam al-hasan kadai ke riwaya daga garin cikin ashabu kutub sita abu abdurrahman khayyat as-sunna tailan sunna ko bi dimashqa a garin dimashq ya rasu wa kanna ya fa'ala tisqina shi ma ya wuce shekara 90 rawahin shaybana ibn farrukh wa tabaqati yana da riwaya daga shaybana ibn farrukh da sawoyin sa irin su kathir ibn al-walid da ibn rawiya da hisham ibn ammar wa kana min ulama al-akhir malamin hadisi ne mai yawan tafiye-tafiye wakila wasu sun ce tufiya sanata tisin wa tamanina wasu ce shekara ta tamanin ne a shekara ta abin nan tara bayan ɗari ɗari biyu da abin nan ko tisin wa tamanina wa mai ake shekara ta ɗari biyu tamanin da tara wa fiha har ila a wannan shekara ya haifi mansur abu sa'ad al-harawi al-hafiz shaykh hara wa muhaddithuha wa zahiduha fi sha'bana wakila tufiya sanata 96 sai kuma ya ibn mansur ibn hasan abu sa'id al-harawi al-hafiz babban malamin shehu hara babban malamin kasar hara wa muhaddithuwa malamin hadisin wannan gari wa zahiruwa ko malamin zuhudin wannan gari fi sha'bana ya rasu a watan sha'ban wakili wasu ko sun ce tuke sanatar sanataini wa taskina shekara ta ɗari mutu sa'in da biyar rasu wallahu a shi ma wannan cikin malamin shafai sa ka ɗarra wuya da ainihin sa'o'insa yana da tafi suna ahkamul qur'an wa fiha haka nan dai a wannan shekara fi rajabin a watan rajab aka samu ainihin rasuwan wace ce qatarun nada bintul maliki khumara waihi ابن أحمد بن طولون زوجة المعتدل وكانت شابة بديئة الحسن آكلة وكنتنا أبايا من كان دلابار أورنتا وده أكتشي أورنتا يعني كتكين أوري ولا داكي غنسو أساطية wato wani labari da mamaki wanda aka ce maukibinta kwamboi ɗin kai amaryarta raƙumi ne guda dubu da kayansu da laftunsu da aka zo da ita daga Misr aka kawo ta Bagdad aka rasa inda za a zuba kayan akwatuna da zinariya da da bayi da ma'aikata da riguna da da kayan karas da kayan me za a ci musu kayan kitin ko fara kaya dai ga sunan kamar za a bude kasuwar duniya to kaga ikon Allah kuma ta zo ta mutu ba a ji ko ina ba mun fara da kunta ba wani dadewa aka yi ba auren kuma irin aure ne ma na manufa ta siyasa kuma bai wani amfani ba irin amfanin da ya kamata yi da yi ba Allah ya gafarta musu ana dama asalin sunanta asma'u amma ana mata lakabi da katsarun nada sai ka ce wani lissafi katsarun nada wa banda sadaho eh kuma baban ta shine kumara wayi mun ji shi a baya dan Ahmad ibn Tulun hakimin Misra ta aure sarkin wa kanat shabba matashiyar mata ce badi'atul husni wanda ta kai matuƙa wajen kyan halitta ana ba da labarin kyan halittarta akira kuma mai zurfin tunani ba wai irin kyau ne za a ce kyan ɗan maciji ba ba hankali Allah shi kyauta ko kuma ga kyau ga mugunta ba ko bari mu tsallaka littafin sun fiƙi mu dan taba da lokaci ya nemi ya kure mana saboda mu fara da ruwa saboda yanayi na ruwa da sauransu usulul fiqi ala manhaji ahli hadith malam zakariya ibn gulam qadir al-bakistani Allah ya saka fi alkhairi yake cewa qaidatu sabi'a qaida ta bakwai game da ainihin kiyasi za ku tuna yana mana magana akan adilla adillatul hukm fi shari'a to ana magana akan al-qiyas to qaida ta tara tana magana ne akan al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci da za a ce kaza wajibi kaza halas kaza haram kaza mustahabi kaza shari'a ne wannan al'ahkamu taklifiya suna juyawa ne tare da illa wujudan wa adam lokacin da aka rataya shi da wata illa wani sababi in an samu sababin sai ai hukunci in ba a samu hukuncin ya tashi qala ibn al-qayyim fi ilam al-muwaqqi al-imam ibn al-qayyim a cikin kitabun sanan mashhuri da ilam al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin yake cewa a cikin juz'in shi na hudu daga shafi na sa'i ke cewa hukumi duru ma illatihi wa sababihi wujudan alam hukunci yana jujjuya tare da illarsa samuwar ta ko rashin ta wali hada idza allaka shari'u hukman bi sababin aw illatin zala zalika al-hukmu bi zawali shi yasa idan shari'a ta danganta wani hukunci da wata illa ko wani dalili wannan hukunci yana gushewa da zaran illar ta gushe kal khamri ka dauki misalin giya allaka biha hukumar tanjis shari'a ta ce giya najasa ce wa wujubal hadd shari'a kuma ta ce wanda ya sha giya a mai haddi li wasfil iska saboda tana bugarwa bugarwa shine dalilin da yasa aka ce najasa ce kuma aka ce duk wanda ya sha a yi masa haddi ko fa idza zala anha idan ka samu wani abin sha wanda kwata-kwata baya bugarwa wasarar khallan ya zama kamar faro-faro ko kuri ko tsini zalal hukum ya tashi daga daga giya ya zama abin sha duk wani abin sha wanda baya bugarwa ko da an saka shi a mazubin giya ko da ana yin shi a gidan giya in anafiya ma suka ce hanafiya ne kaɗai suka ce in an yi shi da niyyar giya to ka a sha ko da bai zama giya kuma a zo yin giya ta lalace sai zama ta zama kunu hanafiya su suka ce ka a sha su kaɗai suka ce saboda inamal amalu bin niyyat idan ko aka yi wani abu da niyyar ba giya ba aka yi niyyar ku ko aka yi kura aka dama ta ko aka yi koko ko kunun tsamiya sai aka bar shi ya kwana ya wuni ina mutanen chemistry sai fermenting ko haka ne ko kaga zai zama ya zama gaseous yayi tsami yayi annakiyar wannan abin nan tiririn nashi kana sha zaka iya dumaucewa to kaga wannan ba za a sha wannan kaulan wahida kowa ya da ba za a sha cikin malami domin ko da ba a niyya ba a illar ta bayyana to idan aka samu wani abin sha wanda baya bugarwa kwata kwata zafin kai ne kace ba halas ba ba mun gani inda bai sha ya zama cikin tsayi ba ni baya bugarwa ya zama cikin tsayi ba har sai wani abu ya bayyana aka san haka yace wa kadhalika wasful fisk allaka alaihi alman'a min qabul shahada haka na ce wani fasiki ne mutum banza ne an rataye hukunci game da hana karban shaidarsa war riwaya da tunkuɗe riwayarsa fa idza zalal wasf in yawa ya gari babu wannan sifa tare da mutum zalal hukum alladhi allaka alaihi wannan hukunci shi ma ya kawo wa shari'atu mabniyatun ala hadhihi qa'ida ibn qayyim yake cewa shari'ar musulunci an gina ta ne akan wannan ka'ida fa hadha fa hakaza al halif idha halafa ala amrin la yaf'aluhu bi sababin fa zawal sababi lam yahdath bi fi'li yace dan haka idan mutum ya rantsi cewa ga wani abu ya rantsuwa cewa ba zai aikata wani abu ba saboda wani dalili fa zala sabab sai sababin ya kau lam yahnas bi fi'li to in ya aikata bi rantsuwa ba ta kama shi kai ne kace kai ne misali kana da kana da wani alƙawari da wani suka ce wallahi in an yi ba ba zan so ni in an yi ba wallahi ba zan kai ba ka san saboda akwai akwai tafi a unguwarmu sai ba a ruwa ba sai ka fito ka ji dama ka allaka da ruwa ne za ka rantsuwar ka ba rantsuwa ba ta ci ka ba ko mun gane da an da yamina ku ta allaka ta shi saboda rantsuwar tana rataye da wancan sababin ne zalika alwasi ga wannan sifa fa idza zala alwasu zala ta'alluqul yamini intaha magana ibn qayyim ta kare وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ابن تيمية الله يغفر تامسا أتكلم مجموع الفتاوى تكون جزء إلى شاتك وسيكي جوا العلة إذا أدمت أدم الحكم المتعلق بها بعينه إذا أكرت إلا وكنت إذا أكرت هذا والنين إلا شما يا قوم لكن يجوز وجود مثل ذلك الحكم مثل ذلك وجود مثل ذلك الحكم بإلة أخرى amma ana iya samun wannan hukuncin kwatankwacin shi da wata illa daban fa idza wujida zalika al-hukm bidun illatin ukhra ulima annaha adimatu ta'thiri wa batal idan ku aka samu wannan hukuncin aka yanke shi ba tare da wata illa daban ba to an san cewa wannan hukuncin wato a ba yi da tasiri ya kuma ya kuma kare amma idza wujida zalika al-hukm بعلة أخرى كان نوع ذلك الحكم معللا بعلة وهذا ذلك إن aka samu irin wannan ainihin hukuncin da wata illa daban to ya zama wani nau'in hukunci wanda yake da illa guda ana iya samun hukunci wanda yake da illa fiye da kama idan kila fil mar'atil murtadda alal misali yace aka ce game da mace ta yarda kafarat ba'da islamiha tunda ta yi rida to ta fita daga musulunci fa kutila sai aka kashe ta kiyasan alal rajul kiyasi akan hadisi ya ce idan mutum ya yi rida a kashe shi ya ce da ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallama so da annabi ya ce la ya hamdu dami imri'in muslimin ya shaɗu an la ilaha illallah illa bi da salati rajulun kafara ba'da islamihi aw zana ba'da ihsanihi aw qatala nafsan fa qutila biha duk mutumin da yake shan la ilaha illallah to ba a ainihin kashe shi sai da tsayin abu ko dai mutumin da ya kafirta ba musulunci ko mutumin da ya zina bayan yana da aure ingantacce ko mutumin da ya kashe wani rai shi ma sai a kashe da wannan ran fa idza qila lahu haka ce la ta'thira li qawli kafara ba'da islami fa inna ar-rajula yuqtalu bi mujarrad al-kufr babu ta'asiri a cikin illar cewa namiji ya kafirta bayan da musulmi ne domin ana iya kashe namiji ko da da ba musulmi bane dama can kafiri ne ita mace yanzu musulma ce sai ta ridda to yanzu aka kashe ta da ridda shi kuma namijin nan da aka ce ya kafirta bayan musulunci ga ana iya kashe mutumin da yake kafiri ko da bai taɓa musulunci ba murtaji bane kafiri ne asali idan aka hada fagen yaki kabu ga ita mace in aka ji yaki ba kashe mun gane bambanci ita mace ba kashe ta a yaki sai in ta ɗauki makami ta zama namiji ta zama soja ke amma kasancewar ta mace ba za a kashe ta ba to kenan hina idan fal mar'atu la tuqtalu bi mujarradil kufr sai wasu suka ce to kenan yana nufin mace kafirci kadai ke ridda bai sa a kashe ta saboda tana da bambanci da namiji dan shi ana iya kashe shi koda ba ridda ba in kafiri fa yaqulu sai a ce هذه إلة ثابتة بالنفس وبقوله من بدل دينه فقتله yace a ita illar kisa game da ridda tabbatacciya ce dama akwai ta to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man agawna kuma daga cikin alfazul umumi man badala dinahu faqatulu wanda ya canza addinin shi daga musulunci kuma kafirci a kashi wa amma rajul fama qatalat fama qatalat fama qatalat li mujarrad kufrihi bal li kufrihi wa jara'ati shi namiji ba kashe shi ba wai sai in ya zama yarda ba a'a da zaran ya zama kafiri yayi jara'a ga dinin Allah jinin shi halattacce ne kafiri ne na yaki wali hada la aqtulu man kana ajilan al qitali ka shaykh al harimi wa nawu dan haka ba a kashe tsoho ma ai wanda ba zai iya yaki ba ba a kashe fasto wanda yana can cikin cocin shi yana bauta ko da an kawo farmaki garin su ba a kashe su amma kafirai wanda suke kafirai kuma suka yi jara'a suka fito suka tinkari addinin musulunci ba za a kashe su amma da za a samu tsoho musulmi ya yi za a kashe shi ko to haka ita ma mace musulman ta za a kashe ta ko mun gane wa amma al-kufr ba'da al-islam fa illatul ukhra mubiha lil jami azu magana kafirci bayan musulunci daban da yake daban yake da kafirci na asali kafirci bayan musulunci yana halasta jindu wanda ya shi kafirci na asali kuwa yana halasta jin sojojin da suke yi shi mun gane bambanci sojoji wanda suka tankari musulmai banda tsofaffi banda yara banda mata banda duk wanda yake ainihin mai rauni wannan kafircin nashi bai halasta jinin shi ba sai dai a kama shi a matsayin kamamman yaƙi amma musulmi ko tsoho ko yaro inda ya balaga amma yana cikin lissafin yara har yanzu misali ko ta mace duk wanda ya riga yana cikin man baddala dinahu faqtu kaga illa ta zama guda biyu kenan akwai illatul kufri al asli ko kuma illatul kufri ba'da al islam to da wannan illa ta biyu shabiha bil waccan ta tabbata da hukunci wali haza kutila bi ridati man kana ajin al qitali ka shekul kabir ce dan haka ana kashewa a sanadiyar ridda hatta mutumin da bai da ƙarfin yaƙi kaman wane kaman ashekul kabir kaman tsoho mai shekaru in ya ridda mutum ne tsoho sai Allah ya jarabce shi ya ban musulunci ya shiga cikin dimuwa irin zamanin na na atheism na ƙaryata Allah na ilhadi inda shari'a musulunci yake komai shekaru mutum ya ridda za a kashe shi za a tsayin mai da ainihin hujja alƙali ya tuhume shi da tabbata aka ba shi daman tuba yake bayan kwanakin da alƙali ya mishi shike sai a zubar da jini shi ya zama halalun din Allah ubangiji ya tsare a kusan lokacin ma da kuma tsaya ba na ganin mu rika tsaya ba ko na so mu wuce haka amma na kaman dare yana jima yi kai na ke magarba ne a to magarba da sauran ta amma dai bari mu shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله